أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يوم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يدلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna sha biyar ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha shida ga watan biyar miladiyan annabi isa alaihi salam sha shida ga watan hudu miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da biyu za mu ci gaba a yadda muka tsaya a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya idan ba mu manta ba a karatunmu na jiya muna cikin suratun nisa'i aya na ɗari da takwas yastakfuna minan nasi wala yastakfuna min Allah wa huwa ma'ahum iz yubayyituna ma la yarda min al-qawl wa kana Allah bima ya'maluna muhita Allah ta'ala yace yastakfuna min Allah minan nasi wala yastakfuna min Allah kafirai suna rufe wannan abu da dan uwansu yayi ko ko su waɗannan yan uwan Umat ibn Ubayriq suna rufe abin da dan uwansu yayi ba su san mutane su sani sabila da tsoron aibi da tsoron kunya da tsoron kuma kar a nuna su a ce dan uwansu yayi kaza kar manzon Allah ya saukar da haddi a kansa yastakuna minan nasi wala yastakuna min Allah amma ba su tsoron Allah ya sani wato wato ba su iya boyewa ma Allah suna boyewa mutane amma ba za su iya boyewa ma Allah ba wa huwa ma'ahumu Allah kuma na tare da su iz yubayyituna ma la yarda min alqawl lokacin da suke shirya abin da Allah bai yarda da shi ba na magana wa kana Allah bima ya'maluna muhita Allah ubangiji ya ke yayi kewayo da duk abin da suke aikatawa Allah ya san abin da suka aikata ya san tattaunawan da suka yi ya san yadda suka kira junansu suka yi mitin duk Allah ya sani za mu tashi a aya na 109 kenan ha antum نعم ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا مم.
فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا
ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا الله يتي yana magana da wato waɗannan ‘yan uwan Tu'uma ibn Ubairik da suka yi ƙoƙarin a zantar da hukunci akan ba Yahude wanda ba shi ne ya saci wannan silke ba, ɗan uwansu ne ya yi wannan sata, da Bishru da Bashir da Mubashir. To Allah sai yana faɗa musu ha antum ha'ula'i, yanzu dai gashi kuɗin nan ha a nan wajen tambihi ne yanzu dai gashi kuɗin nan ha'ula'i waɗannan ‘yan uwan Umatu ibn Ubairin, jadaltum anhum fil hayati duniya, kuna neman ku ba su kariya a duniya, kuna son ku tare musu hukuncin da Allah ya saukar a kansu a duniya. Faman yujadilu Allah anhum yawmil qiyama waye zai tare su gabarin Allah, waye zai yi musu alƙalanci, waye zai musu lauya a gurin Allah ranar alkiyama. Amman yakunu alaihim wakila, ko ko waye zai iya zamowa wakili nan wajen amman istifham ne inkari Allah ya ce waye a cikin ku zai iya ya zamo musu wakili da zai zamo ya wakilce su a gaban Allah ranar alkiyama abin yana da girma a gurin Allah mara gaskiya a bashi gaskiya yana da girma a gurin Allah makaryaci a kare shi yana da girma a gurin Allah wanda yake da galihu ya zamo an ɗaura shi akan wanda bayi da galibu kuma wanda bayi da galibun nan shi ke da gaskiya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ittaqi da'watal mazlum fa innaha tuhmalu ala al-ghamami a wani a wani hadisin kuma fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijabun ka ji tsoron addu'an azzalimi wato addu'an wanda aka zalunta ka ji tsoron addu'an wanda aka zalunta sabila da ba yi da shamaki tsakanin addu'ansa da Allah, Allah ya yi alkawarin cewa la'an surannaka walau ba bahinin zan taimake ka ko da bayan tsawon wani lokaci ne. Allah ya yi alkawari akan taimaka ma waɗanda aka zalunce su. A nan sai ka ga abin da zai baka mamaki, akwai wani haɗari da yake cikin aikin masu aikin lauya, mai girma, wanda ranar alkiyama duk wanda bai kare wannan abun ba to sai ya shirya da me zai tsaya a gaban Allah ta'ala yanda ya tsaya ya yi lo ya yi dabarbaru na shirya maganganu ya kare mai laifi a gaban alkali to ranar alkiyama sai ya shirya irin maganganun da zai kare mai laifin a gurin Allah tunda mafi yawa mai aikin lauya har ga zuciyarsa ya kudurta cewa mara gaskiya idan ya zo ya faɗa min wato wato gaskiyan abin da ya faru na magana to dan san yadda zan yi na kare shi a gaban alkali ba ka da uzuri a gurin Allah mai kare ƙarya kenan duk wanda zai kare ƙarya kuma ga tahadin da Allah Ubangiji yake ba shi ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya ku nan yanzu gashi kun ba ku kariya a duniya kun tare su ba ku son wato kun rufa musu asiri laifinsu ya zamanto an rufe an ɗaura laifi ma wanda ba yi da laifi to fa man yujadilu Allah anhum yawmal qiyamah ranar alkiyama waye zai iya shiga gaban Allah Allah wanda shine ya san duk abin da yake boye da abin da yake bayyane ya ce ma Allah yayi lo a gaban Allah babu wanda zai iya wannan saboda haka ba karamin musiba bane wato a a a a a hukunta mai gaskiya da cewa shine bayi da gaskiya ko da a ce wanda bayi da gaskiyan kafiri ne ko da a ce ba yahude ne ko da a ce mushiriki ne to Allah ubangiji ya ce a tabbatar da gaskiya faɗi gaskiyan idan ka faɗa ya zamo dalilin mutuwanka Allah yana nan zai saka maka idan ka faɗa ya zamo dalilin katsewan arzikinka Allah yana nan yana jiranka alaikum bisirki fa inna sirka yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljannati ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الشرك حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا Allah haka ya ce ku yi gaskiya Allah ya yi alkawarin idan ka yi gaskiya zai taimake ka wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kar ka ce ba zan faɗi gaskiya ba sabila da in na faɗa kofan arziki na zai tsaya faɗi abinka Allah shine mai bada arziki kar ka ce ba zan faɗi gaskiya ba sabila da za a kama ni a kulle ni faɗi abinka Allah yana nan yana tare da kai to ga ta haddin da Allah yake bayar ma ƴan uwan Tu'mat ibn Ubayr ha antum jadaltum anhum fil hayatid dunya yanzu gashi kun zo kuna neman ku kare su a gaban manzon Allah a duniya ba dan Allah ya ba da labari wa manzon Allah inna anzalna alayk ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inin khasima ba dan Allah ya ba da labari wa manzon Allah ba da shikenan sai a yanke hukunci ma wanda shine mai gaskiya sannan kuma a ɓoye wanda bayi da gaskiya Allah ya ce to fa man yujadilu Allah anhum yawmal qiyamah waye zai kare su a gaban Allah ranar alkiyama amman yakunu alaihim wakila ko ka waye zai zama musu wakili da zai ba su kariya a gaban Allah ranar alkiyama Allah ya kiyaye mu na'am ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا wanda ya aikata laifi ma Allah ya yi zunubi au ya zalim nafsahu ko ya zalunci kansa sabila da duk wanda ya aikata sabo to kar ya tsammaci ya yi ma wani ne makansa ya yi yasa idan da mutum ya san girman sabon Allah to da ba zai aikata ba sabila da bala'in kansa yake komowa duk abin da ka aikata wanda Allah baya so to wannan abun Allah ya tanadar maka da shi kuma zai azabtar da kai da wannan abun tun daga duniya shi sabon Allah haka yake tun daga duniya Allah yake nuna wa mutum ukuba na sabo sannan ya je lahira ya je ya tarar da azaba kuma Allah ya kiyaye mu azaba mai daurewa Allah ya tsare mu saboda haka Allah ubangiji kofan shi a buɗe yake Allah baya rufe kofansa يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك أنان السماء ثم استغفرت لي غفرت لك ولا أبالي هكا الله يتي يا كي دان آدم da za ka zo min da kurakurai yawan turbayan ƙasa sannan ka nemi gafara na zan gafarta maka babu ruwana ko da zunubanka sun kai yawan taurarin sama ko da sun kai yawan turbayan ƙasa kace na Allah na tuba to Allah ya gafarta maka ma asarra man istaghfara walau ada fil yawmi 70 marra wannan hadisin sayyiduna abubakar ne radiyallahu anhu sayyidina abubakar yana daga cikin masu karancin hadisi gurin manzan Allah sabila da shi baya son ya ƙara abin da manzan Allah bai faɗa ba ko ya rage wani abu ko ya canja harafi ko ya canja kalima saboda haka baya ba a samu hadisai a gurinsa da yawa ba yana daga cikin masu karancin hadisi hadisansa gaba ɗaya ba su cije guda ɗari da wani abu ba wanda shi ya fi kowa suhuba da manzan Allah ga Abu Hurairah can yana da hadisi wajen dubu biyar amma shi hadisinsa ba su shige guda ɗari da wani abu ba to yana daga cikin gwalagwalan hadisansa ma asarra man istaghfara walau ada fil yawmi sab'ina marra wanda zai ce astaghfirullah ya sake aikata zunubi ya ce astaghfirullah ya sake aikatawa ya ce astaghfirullah idan za ka yi laifi sau saba'in a rana sannan ka tuba sau saba'in to Allah ya ce kai ba mai togewa akan laifi ba ne kai ba mai togewa akan laifi ba ne Allah dai ka tuba kawai kar ka yi tsaurin zuciya ka ga cewa to ainihin zunubi na ya kai gaba za a gafarta mu wannan zunubin ya yi girma ko ka ka ce za ka nuna ma Allah kai jarumi ne zunubinka kana ganin kai daka wato kai kai da ka iya kamewa ka zama ala faharatil mala'ikiyya a bisa tsarki irin na mala'iku ba zai yiwu ba Allah ya halice ka kai mai aikata zunubi ne don haka yana son da wannan yumbun naka na zunuban ka taso ka zo gurinsa dukka jikinka kace kace da wa'innan laifukan haka Allah yake so ba ka zauna ka ji cewa ba za ka iya ba ko ka zauna kana son ka zama jarumi irin mala'iku wanda ba su aikata sabo ba a'a Allah ya riga ya san ya halice ka mai aikata zunubi ne shi yasa ya tanadar maka da neman gafara ya tanadar maka da istighfari ya tanadar maka da abubuwan da zaka nemi gafaransa saboda haka babullahi maftuhun kofan Allah abu ɗaya ce ma asarra man istaghfara walau ada fil yawmi 70 marra wanda ya nemi gafaran Allah bai zamo almusirru ba ko da ya tuba sau ɗari a nan ne malamai suka ce akwai al'israru akwai attakrar al'israr shine zuciyanka ya auri wani laifi kullum ka na yi kullum ka na yi bilan fikar wanda ka gagara ka bari kamar misali mazinaci da ya saba da zina idan bai yi zina ba ba zai iya bacci ba mashayin giya da ya saba da shan giya in bai sha giya ba ba zai samu nutsuwa ba to wannan laifin da mutum zai toge a kai shine ake ce masa al-israr togewa akan laifi wanda wanda ya- yake da togewa akan laifi ana tsorace masa ya mutu yana aikata wannan laifin Allah ya kiyaye akwai kuma at-takrar at-takrar shine ka aikata laifi yanayi na zalla na dan adam ya same ka ka sake aikatawa gobe ka tuba ka tuba sannan ka zo ka sake samun kanka cikin laifin ka sake aikatawa gobe sannan ka samu kanka cikin laifin ka sake aikatawa wannan ana ce masa at-takrar ma dama kana neman gafaran Allah to Allah ubangiji kofan sa abu ɗaya yake zai ci gaba da gafarta maka zunubinka shine Allah ya ce wa man ya'mal su'an wanda ya aikata laifi aw yazlim nafsahu ko ya zalunci kansa summa yastaghfirillah sannan ya nemi gafaran Allah yace Allah na tuba yajidillaha ghafuran rahima zai samu Allah ya gafarta zunubin nasa Allah ya yafe zunubin nasa gaba ɗaya a nan sai mu duba mu ga irin ƙofa mai girma da Allah Ubangiji ya buɗe domin ya gafarta masa Allah baya son ya ma yaf'alillahu bi azabikum ko me Allah zai yi wajen ya azabtar da ku Allah baya da wani moriya cikin ya azabtar da mutane يا, يا, يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيء da a ce mutane da aljanu duka da su zama kafirai ba zai rage Allah da komai ba da duka za mu zama mumine masu tsoron Allah ba za mu kari Allah da komai ba to Allah da ya buɗe kofa yana son ya gafarta ma mutane ala tuhibbuna ay yaghfira Allah lakum aka Allah yace ba ku son Allah ya gafarta muku muna so Allah ya gafarta mana saboda haka sari'u ila magfiratin min rabbikum maza maza idan kai laifi ka tuba kawai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah dan anjima ka sace samun kanka cikin laifin أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه wannan ruwayan na Abu Dawud ne wannan nau'in istighfarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda yace astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi Allah zai gafarta zunubinsa duk wanda zai faɗi bayan sallah ya faɗi astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sau uku ko idan ya tashi ya faɗi sau uku kafin ya yi bacci ya faɗi sau uku Allah ba zai bar shi da wani zunubi ba zai yi ta gafarta zunubinsa gaba ɗaya gaba ɗaya zai yi ta gafarta zunubinsa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce ya ayyuhan nasu tubu ila rabbikum fa inni la astaghfiru rabbi fil yawmi mi'ata marra ko sab'ina marra a rana ina yin istighfari sau 70 ko ina istighfari sau 100 ku tuba ya ku bayi saboda ina gafar ni kai na da bana sabo ina neman gafaran abu shi yasa tuba kashi biyu ne akwai tuba na masu zunubi akwai kuma tuba na salihai wanda Allah yake son su saboda mutane kashi biyu ne akwai qaumun wasalu ila Allah bi ta'ati Allah akwai qaumun wasalu ila Allah bi karamati Allah qaumun wasalu ila Allah bi ta'ati Allah sune as-salikun masu yawan ibada masu yawan istighfar masu yawan salatin annabi haka kawai Allah ubangiji ya musu damanan yawan aikata biyayya sai suka sadu da Allah saboda yawan aikata biyayya akwai qaumun wasalu ila Allah bi karamatillahi ko bi mahabbatillah wani mutum ne fajiri lalatacce haka kawai rana ɗaya Allah zai zabo shi ya mayar da shi waliyi ya zamo salihin bawa wanda gashi nan da yawa za mu ga kamar misali wannan ayan a wa man ya'mal su'an wasu sun ce ta sauka ne akan yan uwan Umar ibn Ubayd din wanda suka yi ta kokarin su ba ma dan uwansu kariya Allah ubangiji ya bayyana wasu kuma suka ce ta sauka ne akan washi wannan wato wanda ya kashe sahabin manzon Allah kuma baffan manzon Allah kuma sayyidu shuhada'i kuma saifullah al-maslul sayyiduna Hamza alaihi salam baffan manzon Allah wasu sun ce ta sauka ne a kansa shine wanda ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inni la nadimun ya rasulallah na yi nadama fa halli min taubatin shin zan iya tuba Allah ya karbi tuba na sai Allah ya saukar da wannan ayan kun ga girman abin da wahashi ya aikata yanda ya cutar da manzon Allah ya cutar da iyalan manzan Allah ya farka kirjin baffan manzan Allah ya tsamo hantansa aka tafarfasa shi aka gasa aka bayar aka cinye hantan amma ga shi ya zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda addinin musulunci ba addini ne na fansa ba ba a ɗaukan fansa wane ya min abu to Allah wato Allah ya baka dama fa mani ta da alaikum fa ta du alaihi bi misli ma ta da alaikum amma misali wane ya kashe maka dan uwanka a jahiliya sai ya zo ya musulunta yanzu to haramun ne dukiyansa haramun ne ransa haramun ne mutuncinsa duk wani abin da ya haramta maka akan dan uwanka musulmi ya haramta maka a kansa al-islamu yajifu ma qablahu musulunci yana busar da abin da yake gabaninsa yau mutum ya zo ya musulunta to idan ya kashe maka rai wannan al'amarin kashe rai din ba za ka kama shi da wannan abin ba sabila da duka wannan ya wuce ya zama wani sabon mutum a gurin Allah to fa haka mai istighfari yake in yayi istighfari sai ya zama kaman wani sabon mutum ne a gurin Allah Allah ubangiji sai ya karbe shi ya tarairaye shi wa man atani yamshi ataituhu harwalatan ko wa man taqarraba ilayya ba'an shibran taqarrabtu ilayhi ba'an wa man taqarraba ilayya ba'an taqarrabtu ilayhi zira'an wa man atani yamshi ataituhu harwalatan wanda ya zo min yana tafiya dan zo masa da sauri sauri in ji Allah wanda ya zo min yana da misalin ɗani ɗaya dan zo masa da misalin zira'i wanda ya zo min yana gashi nan dai Allah yana nuna yana maraba da duk wani bawan da zai zo masa da zuciya buɗaɗɗe yana mai neman gafara daga zunubinsa yana mai neman ya shiga hadaran ubangiji Allah ta'ala saboda haka kar mu rasa rama kanmu kofofin da Allah ubangiji ya bude na rahma qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kar mu na sa bayi tana ɗaya da tsammani daga rahaman Allah in mutum yayi laifi mi ta tsine masa mi yi ta la'antansa mi yi ta yayata shi a'a muna son mu nisanta shi da rahman Allah ne duk yanda mai laifi ya kai da laifi a tarairaye shi a nuna masa kofan Allah a buɗe yake ya tabbata da akwai wani wanda ya kashe rai guda casa'in da tara ya zo ya nemi fatawa gurin wani malami ya ce shi malam to ni fa gashi gashi na aikata laifi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza shin Allah zai iya gafarta mu ya ce a'a wannan laifi naka ya girma kawai sai ya sheke shi ya cika nan ɗari da shi ya sake zuwa gurin wani malami ya ce to ni fa ga laifin da nayi na kuma cika cikamakin na ɗari da malam wani shin Allah zai iya gafarta min kakan malam dole ce eh yayi da farko ba dole ce eh sabila da sannan kuma na biyu Allah ubangiji zai gafarta ko mutum ya kashe rai miliyan ɗaya ya zo gurin Allah yana neman gafaran Allah Allah ba a ɗebe tsammani ba a shiga tsakanin bayan Allah da Allah ba a shiga karshen ta kai da kake bugun kirji kana ce kai ne salihi kai ne kai ne ka iya tsayuwa akan shari'a ka iya kaza sai ka ga an jefar da kai a can baya an ɗauko wanda kake ce masa ɗan iska la'anan ne mutsiyaci an kusantar da shi da Allah kai kuma an nisanta ka sabila da alakan Allah da bayinsa ba wai alaka ne na ni ne gwani da na iya wane kuma shine dan banza wanda bai iya ba a'a kai din ma ba gwani bane kana cikin alkhawfi alkhawfi war raja ma bainal khawfi war raja' ba wani gwani idan ba Allah ba an gane ko manzon Allah ma da baya laifi yana neman gafaran Allah ya tabbata cikin ingantaccen hadisi shi ma yana daga cikin hadisan sayyidina abubakar radiyallahu anhu yace ma min abdin ba wani bawa yaznibu zanban da zai aikata wani zunubi summa yatawadda summa yatawadda sannan yayi alwala wa yusalli raka'atayn yayi sallah raka'a biyu wa yastaghfirullah ya nemi gafaran Allah illa ghufira lahu sai Allah ya gafarta masa summa talata sayyidina Abubakar ya karanta wannan ayan wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafuran rahima sai ya karanta wannan ayan kun ga wannan babban lakani ne in kai ka aikata wani abu zuciyanka ya maka nauyi ka san idan kai mumini ne akwai zunubin da in ka aikata ko bacci ba za ka iya yi ba haka ji abun ya dame ka sai yasa maza Allah ya ce wanda laifukanta suke bakanta mishi rai alama ne na mumini ne shi to ka aikata laifin da hankalinka ya tashi kana ganin ina ne yaya zan yi yaya zan yi sidna abubakar ya ce ka yi alula ka yi sallah raka'a biyu sannan ka ce astaghfirullah amma ya zamo taubatan nasuhan tuba mai kyau ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuhan yayi tawbatan nasuhan yake eh yayi tawbatan nasuhan yake annadamu ala ma fata wan niyatu alla ya'uda ila dhanbin fima baqiya alayhi min umrihi annadamu ala ma fata kai nadama akan abin da ya shige ya Allah na tuba ka zo da zuciya kaskancacce ba wai ka zo kana ce astaghfirullah zuciyanka muta'ajrifun ala Allah mutakabbirun ala Allah ba tare da al-inqiyad ila Allah bi zinnil ubudiyya ba ba ka mika kai ma Allah kana jin kai kaskancacce bane a'a kana faɗi muta'ajrif astaghfirullah astaghfirullah shikenan mun tuba wannan ba istighfari bane kila in da a baka lada sai dai a baka ladan ka ce astaghfirullah amma ainihin karbuwa a gurin Allah akwai sharaɗin annadamu nadama nadama shine ka samu attahassur karayan zuciya ka yi kuka ka ji cewa ka damu shine annadamu alama fata wan niyyatu da niyya a zuciyanka ka kudirta Allah ya uda ila zambi ba zan sake aikatawa ba ya Allah ko da a ce dan anjima za ka wato kaskanci zai same ka wani abu ya same ka ka sace komawa amma dai har ga gaskiyan zuciyanka kana ce ba za ka sake ba ya Allah niyyatu Allah ya uda ila zambihi fi ma baki alaihi min umrihi ba zai sake komawa ya aikata wannan laifin ba cikin abin da yayi saura daga rayuwarsa wannan duk yana cikin shurutut tauba daga ciki akwai raddul mazalim idan ka zalunci mutum ne ka ci dukiyarsa ka dauki dukiyarsa ka mayar masa ka dauki haƙƙinsa ka mayar masa Allah baya gafarta yana da ikon ya gafarta amma ya ce baya gafarta laifin da yake tsakanin bayi baya gafartawa in ka san ka cuciwa ne wani na maka laifi kaza ka yafe min to na yafe maka shikenan wani na maka laifi kaza ka yafe min wallahi ba dan yafe maka ba ko kabarin kana ci da wuta balbal ka sake neman sa ka yafe min in yaki ka sake neman ya yafe maka in yaki ka bar shi ka nemi gafaran Allah Allah zai iya yafe maka shi kuma a dawo masa da abin da ya ce an karba masa shi kenan ba ruwan Allah amma ka zalunci mutum ka ki kai ka sa kai raddul mazalim ka mayar da zaluntan mutane da kai wannan du yana daga cikin wato ba wato sharadin tuba dai shine ka mayar da kaya wanda ka sata ka mayar da kaya wanda ka zalunta ka nemi afuwan wanda ka cuce shi ka nemi yafiyansa idan ya mutu ka nemi yafiyan iyalansa idan wani abu ne kamar misali tsuntuwa ne ka tsinta ka ɓoye ko wani abun nan ka yi sadaka da wannan tsuntuwan da sauransu duka yana nan kamar yadda ya zo cikin littattafai na wanda ake bayani akan yanayin tuba wanda Allah Ubangiji yake karɓa. yajidillah ghafurar rahima wanda ya aikata laifi ko ya zalunci kansa sannan yanayin gafaran Allah yawan jin kai Allah ya gafarta mana albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam na'am ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما
ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب اثما wa man yaktib isman wanda ya aikata laifi fa inna ma yaktibuhu ala nafsihi yayi makan shi ne ba ma wani yayi ba kar ka taba zaton zaka cuci Allah ba zaka iya cutan Allah ba Allah ya ce maka ka aikata ka zaka keta alfarman abinda Allah ya ce kar ka yi Allah ya hana ka ka ka miƙe kafanka ka ki ya hana ka ka keta alfarman shari'a ka yi to wallahi baka cuci Allah ba kanka ka cuta sabila da wannan abin makanka ka jawo bala'i ba ma Allah ba ba ruwan Allah Allah in ya kona kama adalci yayi wan yan wuta ma da Allah ya zuba su a wuta adalci ya musu ba zalunci bane yan aljanna kuma duk sun shiga aljanna ne bi fadlillahi wa rahmatihi da falalan Allah da rahmansa da jin kansa saboda haka a hirɗinka ka yi laifi ka ƙi tuba a hirɗinka ka shiga ukunka ka yi laifi ka zauna a kan laifin ɗare-ɗare ka miƙe kafafuwanka sannan kana ci gaba da aikata wannan laifin to ka tsorace ma kanka ka shiga cikin wanda Allah yake musu talala wanda Allah Ubangiji ya ce sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin ko menene farkon ayan yace Allah yana bayani dai akan waɗanda suke da togewa akan laifi da sabo Allah yana ce waɗannan mutane za mu musu istidraji ma'ana da mu musu talala min haythu la ya'lamun ta yanda ba su sani ba wa umli lahum Allah ce ina musu talala ne inna kaidi matin lallai wato shiri na yana da ƙarfi babu wani wanda ya isa ya sha gaban Allah akan hukuncin Allah innahum yakiduna kaida wa akidu kaida suna shirya da barbarunsu ni ma kuma ina shirya irin abin da suke shiryawa ma kansu din to ni ma ina musu irin wannan shiri din to ba za ka cuci Allah da komai ba ba za kuma ka kare Allah da komai ba wa man yaksibit man wanda ya aikata laifi fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi ya aikata wannan abun ma kansa ne ya jawo ma kansa ne man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsahu wanda ya aikata alheri ya ce alhamdulillah wanda ya saddada ni ya taimake ni ya waffaka ni zuwa ga aikata wannan aiki wanda ya ga aikin sharri kuma ya je ya taras da sharri fala ya lumanna illa nafsa kar ya zargi kowa sai kansa kar ya tinkari kowa ya tinkari kansa huwa allazi jana ala nafsihi shi ya jawo ma kansa saboda haka zai daddace abin da ya jawo ma kanshi kuma wa man yaksibit man fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima lalle Allah ubangiji a aliman mai yawan ilimi ne kuma hakiman gwani ne wannan yana nuna maka duk abin da zaka aikata kar ka duba zahirin abin ka duba aqiban abin yaya karshen abin zai zamo mun tadabburul awaqib kana tadabburi yaya idan na aikata wannan laifin to yaya karshe na zai zamo na'am ko mazinaci ne idan ya tuna zinan nan ga ƙarshen zina duk wanda ya aikata zina bai isa ya ce maka ya yi zina cikin raha kuma ya gama zinan ya tashi cikin raha zai yi cikin raha yana nishaɗi yana idarwa zai ji baƙin ciki a zuciyarsa haka duk sabon Allah sai dai wanda kawai ya zama sabon Allah jikinsa ne ko ya yi baya jin komai wannan kuma ya samu kasawa zuciyarsa ya ƙeƙashe Allah ya juyar da ayoyi ayoyinsa gabanin zuciyarsa fa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaqqi wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila Allah haka ya fada sa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaqq zan juya ayoyina ga masu girman kai suna jin kai wanda in sun saba ma Allah ma ba su jin komai a zuciyarsu wa iya rau kullu ayatin la yu'minu biha kowane aya suka gani ba za su yi imani ba in sun ga shirya ba za su shiryu ba idan sun ga hanyar bata za su rungumi hanyar bata kane kane da su za a yi to duk wanda ya kai matakin idan ya saba ma Allah saban baya tambayar sa a zuciyarsa to ya gamu da kekashewan zuciya Allah ya kiyaye mu sharaɗi idan da akwai burbuɗin imani a zuciyanka to kana aikata saban Allah za ka ji zuciyanka yana tambayanka akan wannan saban ana azabtar da zuciyanka akan wannan saban to wannan alama ne na imani alama ne na imani to da farko inda ka aikata laifi ka fara tunanin akiba na wannan laifin akiban wannan laifin tun daga duniya ma saboda shi laifi tun daga duniya yake tambayanka menene albusiri yake faɗi wasrif hawa hawa hadir an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi aw yasmi wasrif hawaha ka juyar da san duniya gabarin zuciyanka wa hadir an tuwalliyahu ka guje ma kanka kar san san san rai ya mallaki zuciyanka san rai wato ru'unatun nafsi da kuma shahawatun nafsi ta zamo ta mallaki zuciya saboda zuciya shine sarki a cikin rundunan jikin mutum jikin mutum gaba ɗaya runduna ne zuciya kuma shine azza'in shine wato amir a cikin rundunan al-imam al-ghazali cikin al-munqiz min ad-dalal yayi babi guda al-qalb wa afkaru zuciya da rundunansa ملك يوازره الهجاء وإن يكن حضر الوزير مليك حضر المليك وزير سرك يؤددي إن جاء لوسي تكن دالية شي جكي غبا ملك zuciya sarki ne yuwaziruhu hija wanda hankali shine wazirinsa fa in yakun hadaral malika waziru sidqin yu'dadi idan waziri mai mutunci waziri na gari ya zamo shine abokin sarki to za a karfafe shi to shi zuciya shine sarki a duniyan dan adam zuciya shine sarki hankali kuma shine Mr. waziri duk abin da zuciya ya tuna yake so ya yi na yayi tazakuri cikinsa sai ya tuna ya tura ma kwakwalwa sai kwakwalwa ya yi tafakkuri a tazakkuru wa tafakkur idan kwakwalwa ya yi tafakkuri idan Allah ya sa kwakwalwa wato yana da shihna na imani da ilimi to shi kenan duk abin da zuciya ke so na soyayya sai ya sai kwakwalwa ya saita shi ce ba haka da ai ba haka za a yi in ya mayar masa in ya karba shi kenan sai a zauna lafiya shi yasa ake so kwakwalwa ta samu caji da ilimi idan mutum kwakwalwansa ba ta da ilimi to shi kenan sur'ana ma ya haluk yanzu yanzu zai halaka sabila da zuciya ita ba abin da ta sani idan banda atifa da soyayya idan ta ɗibo atifan ta masu karfi za ta nemi shawarin kwakwalwa in kwakwalwa bai bata shawari mai kyau ba shi kenan sai kawai ta halaka gaba ɗaya ta halaka gabaki ɗaya to duk wanda ya aikata laifi ma kansa ya aikata innal hawa mata walla yusmiya yasmi duk wanda san rai ya mallaki zuciyansa da ragaman zuciyansa yusmi yakan kunyata shi a duniya yusmi yakan halakar da shi au yasmi ko ya kunyatar da shi a duniya Allah ya kiyaye mu man yaktib isman fa inna ma yaktibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima lalle Allah ubangiji wato masani ne kuma Allah ubangiji gwani ne wannan ana magana ne da shi wannan mutum Tu'umatu ibn Ubayriq abinda yayi na laifin nan makansa yayi kuma Allah ubangiji zai kama shi da wannan laifi na'am ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يوم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما mubina Allah Ubangiji ya ci gaba da bayyanawa wa man yaksib kadi'atan wanda ya aikata laifi wanda ya aikata laifi ya kasaba laifi shi yasa iktisabi duka Allah ya bashi ne a hannunka al-iktisab Allah ya bar maka iktisabi a hannunka kai zaka aikata mai kyau kai zaka aikata mummuna wa hadainahu najidaini inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura an baka hanya guda biyu gaba daya in ka aikata mai kyau makanka in ka aikata mummuna makanka amma an baka zabi to Allah sai ya sake maimaitawa wa man yakti khati'atan wanda ya aikata laifi a wisman ko a wisman ko kuma ya aikata zunubi akwai bambanci tsakanin al-khati'atu da al-ithmu al-khati'a shine laifin da ka aikata cikin rashin sani wa ma kana lil mu'mini an yaqtula mu'minan illa khata'a bai zama ga mumini ya kashe mumini ba illa khata'an sai kuskure wato ba muta'ammidan bane kuskure yayi mutum ya aikata abu cikin rashin sani shine ake ce masa khati'a kullu bani adama khata'un ko wa khairul khata'ina ko wa khairul khata'ina at-tawwabun dukkanin dan adam mai kuskure ne kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun mafi alkhairin wanda suka yi kuskure su ne a ta'ibuna min zunubihim wa min akhta'ihim annabi kuma ya gama addu'a an amsa ya roƙa ma al'ummansa Allah karka kama al'umma na da abin da ta mance Allah yake ya yarda ya Allah karka kama al'umma na da abin da ta yi na kuskure ba cikin sani ba Allah yace ya yarda ya Allah karka kama al'umma na da abin da aka tilasta mata wato aka tilasta maka wani abu Allah Ubangiji ya ce ya yafi wannan shine Allah Ubangiji ya ɗauke ma wato al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alkhata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi kuskure da mantuwa da abinda aka tilasta musu suka aikata to wa man yaksib khati'atan wanda ya aikata abu cikin rashin sani aw isman ko ya aikata abu da gangan wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam to wanda ya aikata abu da gangan shine ya aikata ismu wasu kuma suka ce da al khati'atu da al ismu wato al kabira ne da as sagira al khati'a shine as sagira karamin laifi al kabira kuma shine ismu babban laifi to duka biyu gaba daya ka jefi mutum da abu cikin rashin sani sunansa khati'a ka jefi mutum da gangan da ƙarya abinda ka san ba haka yake ba sunansa alismu shine babban laifi kaga ashe ba karamin laifi bane wanda bai yi abu baka ce masa yayi ba karamin laifi bane wanda bari'un ne mina shay'i ka nasabta masa wannan abu ba karamin laifi bane wa man yaksib khati'atan wanda ya aikata kuskure aw isman ko ya aikata wani zunubi laifi thumma yarmi bihi bari'an sai ya dauki laifin ya jingina ma bari'an wanda bai aikata wannan abun ba kubucaccen mutum yarmi bihi bari'an ya je ci kubucaccen mutum da shi faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina Allah yace hakika ya jingima ma kanshi ya dauka ma kanshi buhtanan wani babban ƙarya wa isman da wani babban laifi mubinan mabayyani ka ɗauki laifin da mutum bai yi ba ka jefa mishi ka aikata laifi shine manzo Allah ya ce wa inahadun wa in imru'un shatamaka wa ayyadaka bima laysa fika fala tu'ayyirhu bima huwa fihi wa da'hu wa baluhu alayhi wa ajruhu laka idan mutum ya zo ya zazzage ka ya dura maka ashir ya zage ka gaba daya bayan ya zage ka gaba daya ya ɗauko laifin da ba naka ba ya ɗaura maka kai kar ka zage shi ka bar shi da Allah ya ce fa mani tada alaikum fatadu alaihi bi misli ma tada alaikum yana da iyakoki wannan al-ibtida din dan mutum ya kashe maka matanka ba za ka je ka kama matanka ka kashe ba ka ce ai Allah ya ce bi misli ma tada alaikum da haka mata ta ya kashe ni ma matar sa dan kashe dan mutum ya kashe ɗanka ba za ka je ka kashe ɗansa ba sabila da ba ɗansa bane ya yi laifin wala ta ziru waziratun wuzra ukra ba matarsa bace ta yi laifin wala ta ziru waziratun wuzra ukra dan mutum ya tsine maka ya tsine ma iyayenka to bara ka tsine masa ka tsine ma iyayenka ba in ka tsine masa kai ma da shi ka zama ɗaya kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Allahu man la'ana walidayhi Allah ya la'ane ma wanda ya la'ani iyayensa sai suka ce ya za a yi mutum ya la'ane wa iyayensa manzon Allah ya ce mutum ya la'anci babansa ta hanyar la'antan baban wani ka tsine ka zagi wani ka zagi uban wani ka zagi babanka ne ka yi maganan wani baya nan kaman ka yi maganan kanka ne kaman ka ci naman kanka ne wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al-iman kar ku ci naman junanku kar ku yi maganan junanku bayan baku nan an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene giba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zikruka akaka bima yakrahuhu ka ambaci dan uwanka da abin da baya so ka ambaci dan uwanka da abin da baya so an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin wannan a yi maganin mutum a bayan idansa shine giba a kala mishi sharri manzon Allah ya ce a'a idan ka kala wa mutum sharri sunansa buhtal ka ɗauki laifin da bai yi ba ka jingina masa amma idan ka ambaci laifin da mutum yake yi a bayan idansa sunansa giba laifi ne wane yana yi amma baka faɗa a gabansa ba sai da ya tashi ka faɗi laifin to sunansa giba algibatu ashaddu min zina giba ya fi zina muni kun san ana cikin hadari giba yana nan a wajen malamai yana nan a wajen 'yan siyasa yana nan a wajen sarakuna yana nan a wajen 'yan kasuwa yana nan a wajen zaune gari banza yana nan a gurin al'awamu wal khawas kowa ana cin naman mutane a gurin shi yanzu magana jiba ma sayanta ake da kuɗi la ilaha illallah saya ake da kuɗi ka je ka yi ka jiyo magana ka zo ka kawo saya ake yi da kuɗi ba ƙaramin bala'i ba ne wannan za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce algibatu ashaddu min az-zina giba ya fi zina muni saboda idan kai zina zaka nemi gafaran Allah Allah ya yafe amma in ka ci naman mutum bayan baya nan to ka tabbatar da cewa ba za a yafe ba sai ya yafe maka maganganun mutane nawa muka yi wasu ma ba mu san yadda za mu haɗu da su ba haka kawai za ka ga mutum ka zage shi ka masa sharri ka ce ma mace karuwa ka ce wa mace mazina ka ce wa namiji mazina ce ka ce wa mutum ɗan damfara ka ce wa mutum ɗan fo wannan haka kawai biduni mu'akhadatin alai ka ɗauki maganganu ka jifa wa bara'un mutum da ya kuɓita daga magana to wallahi ka jira daga Allah kai ma malam annami ne da kake yaɗa annamimanci tsakanin mutane ka jira daga Allah amma kai da ake istiglal fursanka a zo a kawo maka maganan mutane a ce ai wane kaza wane kaza kana jin daɗi to alhamdulillah ana so a shigo da kai duniyan duniyan munafinci ana so a gayyato ka ka zama munafiki kai ma sannan kuma kai ma a ɓata suran ka da shaksiyan ka idan an je gaba la tabqa ya sahi min al uyubi ma satarahu allamul ghuyubi wa alam bi anna man sa'a ilayka la budda an yas'a gadan alayka duk wanda ya zo maka da maganan wani yau to wallahi yana tashi zai dauki maganan ka ne ya kai gaba kai ba haka giba yake haka ka dauki magana ga wanda bai yi ba yanzu sai ya tuna Aisha ba haka aka mata kazafi ba yasa ni ko damu na ko a jiki na ni duk zagin da mutum zai mun nagode Allah ya saka da alkhairi idan ya zage ni akan laifin da na san ina yi sai na nemi gafaran Allah na koma kuma na san mutane sun san ina yi na nemi na killace kaina idan ya zage ni akan laifin da bana yi sai na gode ma Allah ya rage min manya-manyan zunubaina saboda haka zagi baya tabo zagi baya tabo sabila da yanzu muna duniyan zagi ne ayi ta zagin ka kawai ayi ta maka ƙarya ayi ta cin naman ka ayi ta bata ka ayi ta jifan ka da abin da baka yi Allah ya ce duk wanda ya jefi wani da abin da baya yi faqad tamala buhtanan wa isman mubina ya dauki babban laifi makansa kuma ya dauki laifin da sai ya je gaban Allah an hukunta shi da wannan laifin an zagi manzan Allah ma eh ba zagi manzan Allah ba ba ce masa sahir ba ba ce masa boka ba ba ce masa mahaukaci ba ba wani irin magana ne ba faɗa wa ya ayyuha allazina zila alaihi dhikru innaka lamajnun har da taukidin su innaka lamajnun har da rantsuwa innaka lamajnun wallahi kai mahaukaci ne la ilaha illallah wa sayyidina rasulullah Allah ya ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa ma sahibukum wa ma sahibukum bi majnun ba ma hukaci bane ba ma hukaci bane shi haka sai da tuna Aisha matar manzon Allah aka jefe ta da kazafin zina Allah ya kubutar da ita haka manya manyan salihai aka yi ta jifan su da kazafi iri iri iri iri iri iri sai me me ya faru da su yau sun shuɗe sun bar ma abota wannan maganganun da tudun laifuka a kawukansu to wallahi mu ma haka sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin wallahi muna kan sunnan magabatan mu tunda kuwa muna kan sunnan magabatan mu mun san halal ne a zage mu ragadan mutum ya zage mu yanda ya ga dama ya cika bakinsa fal da naman mu mun bar shi ya rage mana laifi kuma da a je gaban Allah da a je gaban Allah mu dai Allah ya sa kar mu zagi wani Allah ya sa kar mu ci mutuncin wani Allah ya sa kar mu ci naman kowa mu zauna salim alim yadda muka shigo duniya lafiya mu fita lafiya Allah ya fitar da mu Allah ya raba mu da jifan mutum da abin da baya yi wa man yaksib ithman fa inna ma yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allah aliman hakima wa man yaksib qati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina hakika ya dauka makansa buhtanan wani babban ƙarya da zai je gaban Allah ya kare wa isman mubinan da wani laifi wanda yake mabayyani Allah Ubangiji ya kiyaye mu.
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يدلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما Allah yana ci gaba da faɗa wa manzan Allah annabi jakadan Allah shi shi komai kawai dare daga gurin Allah labari yake zuwa masa walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu ya rasulullah ba dan falalan da Allah ya maka mai yawa da rahman da Allah ya maka mai yawa falala shine za'i kawai kai tsaye Allah ya zabe ka ya maka wani falala akwai wato falala shine wato almadiyatu لا تقتضي الأفضلية المزية لا تقتضي الأفضلية الأفضلية shine wani falala daga Allah kawai kana zaune Allah Ubangiji ya maka falala da wannan abu abinda baka shirya masa ba abinda baka tsara masa ba abinda baka taba zato baka taba tsammani kawai sai ka ganka a ciki to zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu zul fadlil azim wannan falala ne daga Allah kamar misali abin da ake ta fada a kai kowa yana neman ya samu kowa yana neman ya samu kai kuma kana zaune kawai salim alim a ɗakuwa ce maka gashi an baka wannan falala ne eh kamar suratul ikhlas da manzo Allah ya ce wanda ya karanta kafa uku ya sauke alqur'ani wannan falala ne na Allah ko to Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa malamai sun yi sabani shin matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama istifa'i ne ko iktisabi ne al-istifa ne ko al-iktisab ne aikinsa ne ya kai shi matsayin ko kuma zaɓin Allah ne ya kai shi wannan matsayin wasu sai suka ce duka istafahu Allah Allah ya zaɓe shi kuma wa kana yaksibu al-hasanat yana aikata abubuwan da Allah yake so Allah ya zaɓe shi kuma yana iktisabin ma me yasa aka ce ba zallan istifa'i bane har da iktisabi sabila da Allah ya ba mu annabi zaɓi idan ka so ya rasulullahi ka zamo basaraken annabi mai dukiya idan ka so ka taɓa dutsen tahama da uhudu su zama zinare idan ka so a al'ummanka babu wanda zai yi talauci kuma kana nan a annabi Muhammadun ka khatimun nabiyina wal mursalin ba abin da zai rage darajanka amma annabi sai ya zaɓi ya zama talakan annabi wanda ba mai tarin dukiya ba ko ya zaɓi ya zama annabin da ba mai mulki ba wa izji abi takhyiri faftara rabbahu ko shine abin da al-busiri yake faɗi zalamtu sunnata man ahya zalama ila an ishtakatta damahu durra min warami وشد من صغد أحشاءه وطوى تحت الهجارة كشحا مترف العدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم سبو جبد دنيا سيزاتي يوحلا سبيلا دشي كان سلاداني الورأ shi kansa wato ya bauta ma Allah har kafafuwansa su tsatsage su kumbura shi kansa menene iktisabi ne bayan al-istifa an zaɓe shi sai kuma ya nemi ya zama annabi mai aiki ba annabin da kawai an zaɓe shi ba annabi mai aiki ba fa ni'ma ajrul amilin kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake haka yake to Allah ubangiji ya faɗa mana walaula fadlullahi alayka ba dan falala mai yawa da Allah ya maka ba ya rasulullah wa rahmatuhu da rahman da Allah ya zuba a cikinka wanda yake yawan faɗaɗin nan tun cikin suratul nisa fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wannan dai rahman da Allah ya kwara shi cikin annabi Muhammad walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu la hammat ta'ifatun wasu jama'a sun yi yunkurin an yi dillu ka su ɓadda kai waye ya isa ya batar da manzan Allah babu wanda ya isa ya batar da manzan Allah sabila da shi ma'asumi ne sabila da shi ma'asumi ne sabo bai taɓa ɗarsanuwa a zuciyarsa suna son su batar da kai ka aikata abin da ba shi Allah yake so ba wa ma yudilluna illa anfusahum amma ka faɗa musu ya rasulullah wallahi ba su isa su batar da kai ba sai dai su ɓadda kansu wa ma yadurrunaka min shay kuma ba su isa su cuce ka da komai ba Allah ya riga ya yi alkawarin wallahu ya asi muka minan nasi to wallahi duk mutanen duniya in da su haɗu duka ya rasulullah wallahi ba za su iya cutar da kai ba da duk duniya da su haɗu su zama kishiyanka annabi muhammadu wallahi ba za su iya komai da kai ba ya rasulullah amma ya durru na kamin shai wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma Allah ya saukar maka da alkitaba alqur'ani wal hikmata kuma Allah ya saukar maka da hikima wannan alhikmata su ne wannan sunna da aka ba wa manzan Allah hadisai ko annabi ya ce Allah ya bani alqur'ani da kuma misalin sa tare da shi menene misalin sa shine hadisi sunnan manzan Allah to wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam Allah ne ya sanar da kai abin da baka sani ba Allah ne malamin manzan Allah kenan duk abin da baka sani ba Allah ya sanar da kai ya rasulullah wa kana fadlullahi alayka azima kun ji fa Allah ne yace wallahi falalan da na maka ya kasance wa kana fadlullahi alayka falalan da Allah ya maka aziman mai girma ne duk abin da Allah yace masa aziman to girmansa ya shige tunanin bil adama to Allah ya ce wa annabi wa kana fadlullahi alayka aziman falalan da Allah ya maka mai girma ne madaukaki ne rutabun tasqutul amani ya hasra dunaha ma wara'ahunna wara'u matsayi ne wanda burin mutum ma bai taba wajalla miqdaru ma utita min rutabin wa azza idraku ma wallita min ni'ami hatta idza lam tada sha'wan li mustabiqin min ad-dunuwi wala كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي ثم تأيما ذن الله tunanin mai buri ma bai taba tunanin ya je wannan gurin ba mai buri da kwaɗayi duk kwaɗayin mulkin ka baka isa ka yi kwaɗayin ka je martaban da manzon Allah yake ba in ka yi kwaɗayi ma hauka ne sunansa ma ba buri ba hauka hauka shine ka nufi darajar manzon Allah waye ya isa nufi darajar waye ya isa nufi teku da yasa ومن ذا يكيل البحر والبحر مزبد إن جاء الفاظ ذيكو وأنا يكال البحر والبحر مزبدكو وأنا يؤد الرمل في أرصاتها وهي زي إيا كيرغة تقوى أفرفاجي أنت وهي كما زي إيا أون تيكو يا غيوان تيكو تو النبي شيني تيكو شيني قبل تيكو على ما على البحر المهيب وتترك سواكي لا تجي زمع لمن شكا زامو سيا أنا لوكاشي ياي دا أكوي تنبايا أكوي وان دي ربوتو تنبايا مني akwai wani malamin da yake cewa ladan karatun qur'ani ya fi ladan salati to shi da wai yana neman karin bayani saboda wai malamin ya ce shi qur'ani shi ya sanar da kai da zaka salati yana da neman karin bayani game da to ladan salati ladan alqur'ani ya fi ladan salati to wato shi aiki karbuwansa a gurin Allah gwargwadon kusancin zuciyan bawa da Allah idan waliyi tacaccen waliyi daga zababbin Allah ya ce la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka sami yan yuyuyu irin mu astaghfirullah miliyan ɗaya muka zo muka ce la ilaha illallah to kila ba zai kai la ilaha illallah wannan mutum kwaya ɗayan ba wato shi aiki na bawa gwargwadon alakan bawan da ubangiji ne kusancin bawa da ubangiji shine yake nuna aikin shi kawai wani zai karanta aya ɗaya duniya ta girgiza duwatsu su girgiza sabila da girman cewa da yayi bismillahir rahmanir rahim amma kai ka zo ka yi ta karanta qur'ani ma qur'anin yayi ta tsine maka albarka rubba qari'il qur'an wal qur'anu yal'anuhu da ka samu wani yana karanta qur'ani qur'anin ma la'antarsa take amma ga wani can yana karanta qur'anin aljibalur rasiyatu suna suna jijjiga لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله to yana da alaka da zuciyan bawan ya zuciyan take saboda haka maganar salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da karatun alqur'ani wannan yana da alaka ne da wayayi aikin kuma da wani irin fiska yayi aikin idan kayi salatin annabi saboda riya babu Allah baya karban aikin da aka yi riya ba zai karba ba in ka yi dan a ce kai mai yawan salati ne Allah ba zai karba ba haka idan ka karanta alkur'ani saboda riya Allah ba zai karba ba amma mun ji manzon Allah ya ce karanta alkur'ani kowane harafi ɗaya yana da lada talatin ne idan ka ce alif lada talatin lada goma kai kowane harafi ɗaya lada goma alif lada goma lam lada goma mim lada goma alif lam mim lada talatin kenan amma mun ji kuma annabi ya ce man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra wanda ya min salati ɗaya Allah zai masa goma wa man salla alayya ashran sallallahu alaihi biha mi'a wanda ya min goma Allah zai masa dare a wani ruwayan wa man salla alayya alfan wa man salla alayya mi'atan ruwaya dai mafi inganci shine man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashara ko wa man salla alayya ashara sallallahu alaihi biha mi'a to anan ya tsaya shi dai karin wa man salla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfa din wato wato bata wato baya da wato ƙari ne aka samu amma kuma waƙi'i ne na hadisin tunda Allah ya ce idan kai goma zai maka goma to ai idan kai ɗari za a maka dubu kenan an gane ko yawwa man salla alayya alfan za a markatifuhu kaffi ala babil janna a wani ruwaya din saboda haka kowane aiki yana da alaka da wanda yayi aikin amma salatin annabi kai tsaye Allah ya ce kana yi zai yi maka salati ne kuma Allah ya sa muna cikin wanda mun kai idan mun yi salatin Allah ya yi mana din barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ya cika zuciyarmu da imani da tsoronsa Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya Allah na yan bayara jiya mutanen bayara sun zo Allah ya saka muku da alheri eh yan bayara Allah ya saka muku da alheri Allah ya biya muku bukatunku Allah ya muku albarka malam Mansur ya zo da shi da da jagorancin malam Mansur da malam Abubakar da malam Hamza da sauran wasu dai sun zo da yawa lodi guda suka zo to yan bayar Allah ya biya bukata ga ruwa nan ya sauka yau mun ga ruwa ruwa ma har yayi yawa kaman ba za mu yi tafsirin ba na san manoma ana ta murna to Allah ubangiji ya ya, ya albarkaci damunan albarkan manzon Allah maulan mu Sheikh Tahiru Allah ya kara masa lafiya Fatiha da salatul Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin allahumma salli ala sayidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin